بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkamu da sake saduwa a wannan jiran giya ta daura ta littafin Gidaul Albab daga nan birnin Kuntuwa a jihar Katsina a Najeriya a wannan shine kashi na takwas kuma na ƙarshe a wannan yammaci ta ranar Lahadi yammaci ranar Lahadi 17 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1444 bayan hijira daidai da 11 ga watan Disamba 2022 Allah cikin hikimarsa mun tsinkayi cewa littafin ya mana sammatsi ba za mu iya karasa shi gaba ɗaya ba duba zuwa ga lokacin da aka ɗiba da kuma yanayin yadda abubuwan suka faru mata sha'una illa an sha Allah rabbul alamin amma akwai tambayoyi da aka rubuto babu laifi mu dan fara amsa su kafin mu wuce wannan yace ko ta ce malam ga ga me so ya bi Albani TV ta internet to wani adireshi zai bi a gidan talabijin ɗin Albani TV wanda Darul Salafiya ta mallaka a Zaria ana iya bin sa ta shafin shi na gidan na gidan na Facebook Albani TV da zaran ka rubuta wannan sunan Albani TV a Facebook zaka ga wato page din sannan kuma yana da page har ila yau akan YouTube shi ma sunan shi Albani TV yana da page akan Telegram shi ma sunan shi Albani TV sannan yana da groups mabambanta akan wato tukullumar WhatsApp wanda insha Allah da ƙarshe zamu bada lambar waya wanda za a iya yin magana sai a tura mutum da link sai ya hau kan wannan dandamalin insha Allah wannan kuma ya ce malam da mai son yin bincike ko nazari idan ya zo nan maktaba ta Darul Hadis Salafiya zai iya yi kwarai kuwa maktabar Darul Hadis Salafiya library ne wanda yake reference library alhamdulillah Allah ya ji kamala albani ya taranta fai da yawa na fa'isul kutub kuma bayan rasuwar shi ma yau shekara takwas kenan mun ci gaba da isra'in wannan maktaban gwargwadon hali da haka ba na so da cika baki amma inda littafi ne wanda ake hujja da shi a ilmomin musulunci da dukkan fannoninsu insha Allah muna da shi ko muna da wani irinsa tun daga kan ilimin tafsiri fiqhu hadisi mazhabobi tarihi lugal arabiya adabi aqida haddis wala haraj zaka idan mutum mai bincike ne musamman dalibai da ke mataki na degree master da phd suna iya zuwa idan ka zo akwai masu kula da labirarin duka musu magana ka ce kai daga wuri kaza kake ka nuna ID card ɗinka za a baka dama ko kwana kake so kai a cikin labirarin za su baka dama muna aji da katibu a cikin bacci ga wanda zai kwana a cikin littattafai babu laifi kuma abinda kake so ka karanta za ka karanta kan saka photocopy za ka yi ko kuma ka ɗauki kai scanning da wayar ka a zamanance duk ana yi ana maraba da kowa mutane suna zuwa kuma insha Allah malam dan Allah muna so ka rera mana waƙen da kake to ni ban san wani ba ban san ban gane wannan ba rera waƙi sai ka ce wani dan asharar ne jama'a wannan ya ce malam dama afarid yana ɗaukan ma'anar fatan nama ko ko saboda yadda siyakin maganar ta zo shi yasa ya zamo nama a iya sanin da nema ma'anar kalmar farid da hausa babu abin da ya cancanta a fassara shi in banda fatan nama domin mahaɗin shi shine nama nama ne kawai za a dafa a dama shi kamar da ake fatan doya wannan shine afarid a gun larabawa tun da can kuma har yanzu sai dai a yanzu sukan ƙara mashi wasu ababen haɗi kamar su ci da gurasa ko su saka ganyayyaki ko su spices amma dai tabbas atharib sunan shi kawai kenan ko ka ji an fasara shi da wani abu to ina cewa waccan fasara ce kuskure amma wannan shine ma'anahul mu'jal ana iya ka koma duk wani mu'jal da zaka koma insha Allah a wannan yace malam tambaya ta ita ce ya hukuncin dukawa mutum wajen gaisuwa ko sun koyar da kai ko miƙewa daga zaune wannan mugu al'ada ce durkuso baya cikin abin da musulunci ya da shi manzo Allah sallallahu ya hana ya ga Mu'az zai yi yace mishi ba ya Mu'az yace na je kasar Yaman naga ana dukawa shugabanni shine naga kai ma mu dinga duka maka annabi yace baya so sannan miƙewa kuma ya danganta ne akwai miƙewa da ta zama makruhiya akwai da ta zama halas akwai da ta zama haram idan mutum ya zo yana bako aka miƙe aka je aka tarbo shi wannan ya halasta ko a tarbo shi a shigo da shi waje ko a miƙe don a gaisa da shi wannan ya halasta amma miƙewa da tunanin cewa girmama shi ake ba za a zauna ba sai ya zauna kamar yadda ake a kotu ba wannan ba daidai bane da ire-iren su akwai bayani mai tsayi akai ba na so na shiga cikin shi da yawa wannan yana tambaya akan cewa da Allah malam ne hukuncin mace ce ta hau mashin to da ta sauka sai ta bashi kuɗin ya ce ba zai amsa ba kuɗin sun fi haka sai ta ce ya yi haƙuri sai kawai ya ja babur ɗin shi ya tafi to malam za ta yi sadaka da kuɗin ne ko ya za ta yi da su haji wata sabuwa kuma to su kuɗi kana yin sadaka da su ne idan baka san me su ba ko ka kasa riskan me su amma idan ka san shi ko ka san za ka riske shi abin da ya fi shi ne ka bashi kuɗin shi da aka sai ki nemi wani mashin ki bi shi a guje ki ce mu riske shi ki kai mai kuɗin sa in zai yi abin da ya fi tun farko maslaha in za a hau mashin a yi jinga wuri kaza zan je nawa ne tabbas masu mashin suna da wannan ɗabi'a in suka yi fushi ko su ce Allah ya isa sun tafi abu su to ba daidai bane su ma su yi haka a irin wannan yadda ya kamata ki sai ki aje kudin hawata na ki ganshi in kuma baki ganshi ba to sai ki kina yi ki sadaka da kudin a matsayin tunda baki ganshi ba kuma shin da gaske ne kudin nashi sun fi haka ko ba su fi ba don lokaci kuma da irin naku kuma fasinjojin me hukuncin shafin fuska bayan gama addu'a hadisan da suka zo game da shafin fuska bayan an gama addu'a hadisai da ba su inganta ba don haka bayi da asali a hadisance malami hukuncin wanda ya aikata wani wani abu don iyayensa su gani su shi masa albarka sannan su masa addu'a wannan ya kyauta ai ba za a ce wannan riya bane dama ai ana yin dan haka ne ana neman addu'a iyaye abin nema ne wai mawaki yana cikin masu roƙo inda roƙon yake da waƙa yana cikin su mana mawaƙa kala-kala ne akwai wanda waƙa shi roƙo ce wanda ita yake yi tabbas itan ce kuma da gaske ne rana alkiyama zai tashi babu nama a fuskar shi wannan ta ce ko ya ce da Allah mala a cikin ɗabi'ar ɗalibin ilimi zai iya tambayan malamin shi littafinsa da malamin ya karɓa bai dawo masa da shi ba ƙwarai kuwa kayanka in malam ya karba hala ya manta ne ko kuma ya dauka kyauta kika bashi ko kyauta ka bashi in ka gaba kyauta ka bashi sai ka tuna mishi cikin da sai algatu malam tafin yana kusa ne da Allah algatu malam sai a tuna mishi ba laifi a tuna mishi wannan naga ta mai mai tubatu akan hukuncin durkuso a wajen gaisuwa wannan yace algatu malam wai don Allah wai yawaita neman falala a wajen Allah yana sa Allah ya gaji da mutum a Allah baya gajiya da bawa mai neman mai neman falala a gurinsa Allah ya ma fi san irin wannan Allah baya son kul ma ya abubukum rabbi laula du'aukum wanda ba sa roƙon Allah su ne Allah baya son su wannan kuma yace wai nafilfili da ake yi kafin ko bayan salloli wai da gaske ne ba a yin san an yi tafiya eh matafiyi baya yin sunanin rawatib sai dai kawai yayi wuturi da raka'atul fajr amma sunan da aka saba yi kafin da bayan azhar da kafin la'asar da kafin da bayan magariba ko bayan magariba kawai da kafin da bayan isha to duk wannan baya yin su amma in ya saba yin sallar dare ira yin sallar daren shi qiyamul layl yana iya yi amma rawatib ne ba a yi wallahu a'lam ga wata doguwar wasiƙa wannan ya ce wai ga tambaya malam kuma ina son a bani shawara tun ne akwai ɗan taka tsantsan ko taku tsakaninku sai ya bayyana cewa yana maka sihiri da sauransu har ta kai ya furta da bakin shi amma yana ganin kamar ba a sani ba to malam ya ya kamata mutum ya mu'amalance su tunda an ce ba a so a yanke zumunci na fahimci tambaya wato wani ne cikin mabota zumunta kuma har yi ma wani sihiri ɗan uwansa da sai mutum ya taka nan da su eh wanda ka san zai cutar da kai ko da baka yanke zumunta da shi ba ba za ka saki jiki da shi ba kar ka ci abin hannunsa ko ka bari tufafinka ya kusance shi ko wani abu makamancin haka ka yawaita kuma neman tsari da addu'o'i da azkar dan ka kiyaye kanka amma ba za ka yanke asalin zumunta da shi ba a mace ce mai shekara saba'in ba ta yin sallah duk ƙoƙarin da aka yi domin a ga ta yi amma ta ƙi to don Allah wace hanya za a bi domin ganin an sa ta yi sallah wala ban sani ne ba sai da za a ba in ta ki haka iya da ita to sai dai ta addu'a Allah ya sa ta yi hala hankalinta ya gushe daga jikinta ne sai a sai da za a yi malam ya sunan littafin da fassararsa wanne yake nan wannan da muke karantawa a giza'ul albab giza shine abinci abincin zukata al-albab min lubabil adab wanda aka ɗauko shi daga littafin lubabul adab lubab kuma shine wato abubuwa masu zurfi a cikin ladubba da ake karantawa gizaul albab abincin zukata yakon abincin bakuna kenan to to tambayoyin sun kare bari mu koma cikin karatu insha Allah wannan dan Allah me yi hukuncin wanda ake gulma ake tabo shi shi kuma bai so kuma ba menene ba halittar tashi sai ya ce hmm sai musu nasiha ba kyau gulma kuma ba kyau mutum ya ji gulma gulma mummunan ta'addanci kar na manta ga masu son shiga groups waɗanda ake tura katattuka ko ake amfani da su wajen yaɗa da'awa musamman a whatsapp kamar yadda malam ya faɗa da zu wannan tashoshi na intanet na yanzu ya kamata mu ci amfaninsu ne positively musamman wannan social media da kar mu taɓata kuɗaɗenmu da lokacin mu akai to tunda ana samun wato hanyoyin da za a yi amfani da su a samu moriya abu mai alkhairi to sai mu amfani da haka daka mu a cibiyar mu tare da salafiya muna da groups na mata zalla wanda baka ganin namiji a ciki sai dai admin admin ne kawai namiji mu admin din mu ne masu tura karatuttuka da malaman mu da suke bada amsoshi akan fatawa ko kuma group na maza zalla ko ko da yaushe muna tantancewa mu tabbatar cewa wani bai shiga na wasu ba muna amfani da su don yaɗa karatuttuka da darussa ko kuma tashoshi akan telegram wanda gaskiya ni na fi jin daɗin amfani da su ma yanzu kuma shi telegram ba sai an baka ba za ka iya sacin ka gano shi ka shiga da kanka kuma ka shige shi za ka tarar da karatuka tun na baya za ku tashi telegram wanda muke sake ɗaura darussan mala albani namu Allah ya gafarta mishi zallan su ne kawai za ka gan shi shek albani zaria audios za ka samu audio da yawa na malam a wajen ɗaruruwa ko wance dubbai ban ma gama daura su ba ko kuma wanda muke daura na yau da kullum so da haka zan ba da lambobin waya waɗanda za a yi amfani da su abinda kawai za ka yi za ka iya magana ta whatsapp ce ni ce wance ko ni ne wa ne daga gari kaza ina so a sa na a group to da zarar mun ga sunan namiji ne sai mu sa shi a group din maza mace ce sai mu saka ta a group mata abinda kawai muke kira da haka maza za su yi amfani da wannan lambar 081 2016 6844 ko da ke maza da mata masu na yamfani da ita ba kuma 081-2016-6844 lamba ta ce wannan ban rike sauran ba ne ita kawai ta zo a kaina na dina ba ƙwarwa ta wahala ba na rike lambobi sam na jin daga wannan lambar sai lambar matata ita kaɗai na rike ita kuma na da ita ne tun da tun muna saurayi da budurwa 081-2016-6844 081-2016-6844 din lambar da ba su ba sai na duba wadanda duba muku ta malabu wai sa shi ma ku dame shi wadanda ba ku daya option duk wanda ka kira duk ɗaya ne za ka iya abin nan 08065810622 08065810622 ita ce ta malam abu uwaisa waccan kuma ta kajira askar ta sake maimaitawa 081-2016-6844 080-6581-0622 La ilaha illallah to mu kuma na'am to mu kuma cikin littafin mun ci minti 15 a tambayoyi akwai kuma tasha ta fatawa daga darar hadisi ma akwai shi akan telegram za ku iya aika tambayi insha Allah ku dan gaba za mu tashi ne cewa qalatul hukama wa qalatul hukama masu hikima sun ce masu hikima sun ce khairul kalami ma agna qaliluhu an kathiri mafi alkhairin magana zance shine wanda kadan dinsa ya wadatar da kai daga mai yawansa wanda dan kadan ya isa ba sai an cika ba wa qalu suka ce khairul kalami malam yahtaj ba'dahu ila kalami kuma lam yuhtaj ba'dahu ila kalami mafi alkhairin zance shine zancen da bayan an ji shi to baka buƙatar wani sabon sharhi kuma wa qalu wasu suka ce ablagul kalami ma sabaqa ma'anahu lafza mafi fasahan zance shine wanda kafin a faɗi magana ka fahimto ma'anar da an faɗi sashen magana za a gane mai ake nufi wa kuma suna cewa albalagatu ma fahimtahu ma fahimatu al'amma iya magana shine in ka fada kowa ya gane wa radiyatuhu khassa sannan kuma mutane ke bantaccu ƴan uwanka malamai su ce eh gaskiya ne haka ake kuma sauran mutane su ce eh haka ne wa qila li ba'd hukama wasu masu hikima sun ce ma ahsanul kalam qala ma ahsanatu ma mastahsanahu sami'u aka ce menene zance mafi kyau sai ce shine zancen da wanda ya ji ya ce kai zancen nan yayi kyau kila summa ma za aka ce daga nan fa kala summa ma hasalat manafi'u yace sai kuma zancen da amfanin shi ya bayyana kila summa ma za aka ce sai kuma mene kala malam yuzamma awaqibu zancen da wata matsala bata biyo bayan sa ba kila summa ma za kala summa la summa ce to daga nan kuma babu wani daga nan babu wani babu wani zance sama da wannan kilal ba'dihim man albalig aka ce wane ne wanda ya iya magana qala man akhadha ma'ani kathira fa addaha bi alfadin qalila wanda ya dauki wani gundarin zance mai girma amma ya iya bayanin shi a takeici aw akhadha ma'ani qalila fa wallada minha alfadan kathira ko ya dauki wani zance gajere yayi fadi da shi ya dauki magana mai fadi zai iya takaita ta ya faɗi magana karama zai iya fadi ta وقال بعض الأدباء إن أمكنك أن تبلغ من بيان وصفك وبلاغة منطقك واقتدارك على فصاحتك أن تفهم العامة معاني الخاصة وتقصوها هل وتقصوها الألفاظ المبسوطة التي لا تلطف عن الدهماء ولا تجل عن الأكفاء فأنت البليغ الكامل يتي إن أمكنك إن كإيا أن tuballiga bayana wasfika wa balagata mantikaka waqt darika ala fasatika idan an tabluga bayanan wasfika iya siffanta abubuwanka da fasahar zancenka da iya zancenka an tufhimal ammata ka iya magana daga magarin mutane ka fahimtar da su ma'aniyal khassa irin ababen da mutane na musamman ne kawai suke fahimtar su wa taksuwa hal alfadal mabsuta ka dauki zance mai nauyi ka sa mishi kalmomi masu sauki allati la talqafu anid dahma wadanda ba sa gaza su ainihin fahimtu a gurin mutane marasa zurfin basira wala tajillu anil akiffa kuma ba sa fin karfin tsararrakin su fa antal baligul kamil to kai ne mai cikakkiyar fasaha wato ka dauko wani zance ko wata sarkakiya wadda ba a saba jinta a wurin ba ka bayyana ta ka ɗauko wani abu mai nauyi na ilimi ko na bayani ka faɗe shi a inda kowa zai iya ganewa ba sai wanda yake da zurfin ilimin ba wasu ila aristotelis anil balagati fa qala iqlalun fi injazi aka tambayi aristotle menene balaga me ya zanci yace iqlalun takaita magana fi injazin kuma ta biya bukata wa sawabun ma'asur ati jawabin da kuma saurin bada amsa kuma a faɗi amsa daidai wasu ila'anin la'i aka ce kuma menene bebantaka faƙala kasratul ƙauli al-muqsir an bulogil ma'ana mutum ya ta surutu ya ta surutu kuma ya kasa cimma ma'anarsa ce mutum ne ya ga budurwa yana santa ya kasa ce mata yana santa amma kuma ya ta mata tadin banza dofi ya rabin awa yana mata su hutu kuma ya kasa ce mata ni fa so nake ki gaya ma uh, kawunki in turo a yi magana ko ka ga abu kana so ka siya ka kasa tai kai ta surutu na banza ko a zo da kai gaban alkali kana da gaskiya ka kasa faɗan gaskiyarka wannan ya kai matuƙa wajen bebantaka faslun fil adab ga wani fasali akan al'adab wato ladubba a jumlace kenan zai kawo mana waƙoƙi da baitoci wanda suke magana akan ladabi a jumlace qala suwaid ibnu abi kahin inni iza mal amru baina shakkihi wa badat basairuhu liman yata'ammalu ada'u allati hiya arfaqul halati bi indal hafizati lillati hiya ajmilu yace inni iza mal amru baina bayyana shakku shine al'amari idan shakka ta bayyana game da shi wa badat basairuhu liman yata'ammalu al'amarin shi ya bayyana ga duk wanda ya tsaya ya ankara ada'ul latihi ya arfaqul halati bi to zan bar abin da yake shine mafi saukin yiwuwa gare ni inda al-hafizati lil latihi ya ajmal dauki abin da yafi kyau bana bin mafi sauki sai dai ba mafi kyau wa qala uhayha ibn al ibn al-jilah ya ce ista'in an kulle zi ƙurba wa zi rahimi innal gina manistagna minan innal ganiya manistagna minan nasu istagni an kulle zi ƙurba wa zi rahimin innal ganiya manistagna minan nasu anin nasu walbas aduwaka fi rifkin wa fi da'atin libasa zi irbatin linnasi labbasi ya ce istagni an kulle zi ƙurba ka wadatu daga abin hannun duk wani makusanci wa bi rahimin da duk wani mazo mazo zumunci innal ganiya shi wadatacce shine man istagna anin nas wanda ya bar neman abin hannun mutane shi ya wadata wal bas'adu wa fi rifqin wa fi di'atin libas bi irbati ita cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ka sanya wa makiyanka rigar da za a ganshi a tsirara linnasi labbasi wanda zai sa a dinga zargin shi a gane shi ba sai ka faɗa da baki ba amma ka aikata yadda za a gane cewa shi kaza ne yace wa qala khaffaf ibn malik ibn abd yaguz almazini yace nurihu fudulal hulmi wasta buyutina idan hulama wa anhum alhulmu aghrabu wa nar'abu ma shi'ina wa laysa lima wahat jara'iru aidina minan nasi ma'arab ma'arab wa na'fu walau shi'ina akhazna wa naktafi bi adna bughana hina nabgi wa natlubu yace wa nadfa'u anna sharra ma kana daf'uhu sana'an wa nusli narahu hina tulhab wa narkabu dhahara al-maut wal maut yuttaqa idha lam yakun illa 'ala al-maut markabu wa inni 'ala raybi az-zamani wa sarfihi da tagruru kaffi bin nadahina tuhlamu yace wa akfibna anni ghaibatan bi shahadati wa yata'anu duna al-jari nasri wa yadribu wala alqamabna wala alqamabna am wala alqamabna wala alqamabna al-ammi in kana ikhwati shuhudan wa ikhwanu ibn ammi ghayyab yace nurihu fudulan hilmi ba hulmi ba alhilm haƙuri dattaku wasta buyutina ce mu ne muke hutar da muna aje ragowar tunaninmu na haƙuri dattaku ma a cikin gidajenmu izal hulama'u anhumul hulma azram a lokacin da sauran masu haƙuri haƙurinsu ya ƙare mu ba ma barin namu ya ƙare wanar abu ma shi'ina muna tatara duk abin da muke so walaysa lima wahat jara'iru aidina anin nasi ma'arum yayin da kuma mutane babu abin da za su nema a hannunmu na baiwa muki ba su wani afu kuma muna ahuwa walau shi ina inda mun so a khazna da mun kama su mun rama wa naktafi bi adna bughana muna haƙura da mafi ƙarancin fansa da za mu ɗauka hina nabghi wa natlubu lokacin da muke neman fansanmu ونرفع أن الشر ما كان دفعه سناء muna tura sharri daga barinmu duk sanda ya zama a cikin turewan akwai haske wa nasli narahu hina tulhabu amma fa idan muka ga sharri ana da bukatar shi to muke rura mishi wuta akwai sanda zamu ga cewa akwai bukatar a rura wuta sharri to zamu rura shi wannan rakabu zahar al-maut wai sune suke hawa gadan bayan mutuwa wal maut yuttaqa a lokacin da kowa ke gudun mutuwa idan lam yakun illa alal maut markab in muka rasa inda zamu shiga sai mu shiga cikin abin nan mu haukan gadan bayan mutuwa din wai ni ala raibi zamani wa sarfihi zuru kafi bin nada hina tuhlab yace kuma saboda jujjuyawan zamani da irin wato rashin tabbaza zamani yake da shi hannuna yakan yi kyauta ta ko ina saboda saboda na san zamani ya juye wa akfi ibna ammi ghaibatan bi shahadati dan ammi na cousin ina in baya nan ni nakan tsaya a matsayinsa wa yata'anu duna aljari nasri wa yadrib sannan kuma ni nake kai suka da sara dan na kare makwabcina wala alqam ibn al-ammi in kana ikhwati shuhudun ‘yan uwana da muke gida ɗaya in suna wajen ba na iya marin wancan kazin ina ko ya mun laifi wa ikhwanum na ammi goyyamu a lokacin da yan shi ba sa kai ya dauka cewa mun mishi taron dangi wa qala akharu inni la a'ridu an ashiya'a asma'uha hatta yadhunna an-nasu anni ahmaqa akhsha maqala safihin wa la haya'a lahu wa an yadhunna unasu annahu sadaqa yace inni la a'ridu an ashiya'a asma'uha abu da dama in naji sai na kauda kai kawai ba na biye musu ba ka zama babban mutum har sai ka kauda kai akan mafi yawan abin da ba ka ci kaka ce kai duk wanda ya magana akan ka sai ka rama duk wanda ya soke ka sai ka soke shi duk wanda ya zage ka sai ka zage shi duk wanda ya ci mutunci ka sai ka ci mutunci shi to ba za ka zama babban mutum ba yace hatta yabunna nasu anni hatta yabunna unasu annabi humukan ana haka ya rubuta na kuma da hatta yazunna nasu anni ahmaqa har sai mutane sun fara tunanin ko dai wannan wani irin wawa ne shine ahmaq wani irin mai bauta ne akhsha maqala safihin la haya alahu yace ina jin tsoron zancen wawa wanda baya jin kunya wa an yadhunna unasun annahu sadaqa musamman ma kuma wawan nan yana magana sai a dinga dauka wai gaskiya yake fada akwai wawan da yake da martaba da in yi magana sai a gaskiya yake fada yana da karama yana da fuska a gun mutane to ina jin tsoron akibar maganarsa ya sake cewa wa qala nabiga tubiyani wasmuhu ziyad nabiga yake cewa la khaira fi azmin bi ghairi rawiyatin washaq wahnun in aratta sirahan fastabqi radda waddaka lis-sadiqi wastabqi waddaka lis-sadiqi wa la takun qataban yu'addu bi gharibi yu'addu bi gharibin mulhaha haka ne ko ya ce sufunan yudakhiru tahtahu ahlasahu shaddal bitana fama yuridu biraha wa rifqu yumnun wal anatu sa'adatu fasta'ni fi rifqin talaqi najaha tulaqi najaha wal ya'su mimma fata ya'qub rahatan wala rubba mat'amatin takunu zabaha yace la khaira fi azmin bi ghairi rawiyatin babu alkhairi a cikin kwazo da niyya wanda ba a tsayawa abu a hankali a tantance me ya kamata a yi wa shakku kaga shakka wahan wani rauni ne in aratta siraha idan kana so kai wani abu da zaka ci gaba to shakka ka ji cewa in yi ko ka in yi alama ce ta rauni yace fastabqi wuddaka lis-sadiqi ka rigayi kaunarka ga abokinka ka nuna mushi kauna kafin shi nuna maka wala takun qataban ya uddu bi gharibin mulhaha kar ka zama kaman kututturen ice wanda yake jiwo mutun ciwo a gefen kafarsa da zaran ka taka shi mulhahan wato ciwo wanda yake zai lalata kafar ya zama miki yace a sufunan yudakhilu tahtahu ahlasahu ya zama wato wani ciwon ya zama wani rani wanda zai zai zai zai shigar da wato wasu gefe na jijiyoyi a cikin ramin duk ya mamaye waje shaddal bitani fama yazidu fama yuridu biraha irin irin yadda ake daure kaya baya so ciwon ya ki warkewa warifku yumnun wal anatu sa'adatu yace kaga arrifq yin abu cikin tausasawa yumnu albarka ne wal anatu yin abu a hankali bi a hankali sa'adatu tsira ne fasta'ani fi rifqin tulaqi najaha ka dinga yin abubuwanka cikin natsuwa zaka gamu da cin nasara wal ya'su mimma fata ya'qubu rahatan yace shi al ya'as yanke tsammani daga abin da ka rasa ya'qubu rahatan yana biyo baya da wato abin nan raha samun hutu wala rubba mat'amatin takunu zabaha ce wani abin da zaka ci shine zai sanadin mutuwarka shine ajalinka wa qala akharu maqalatu su'i ila ahliha asra'u min mahdari sa'ili wa man da annasa ila dhammihi dhammuhu bil haqqi wa bil batili fala tahuj fala tahuj in kunta dha irbatin harb harba akhil tajribatil aqili inna akhal aqli idha hajjathu hajjat bihi dha khailin khabili tabassar fi ajilin shiddatihi alaika ghabbud dararil ajili yace maqalatu su'i ila ahliha asra'u zancan banza yana yaduwa a cikin mutane marasa kirki mutanen mutanen rashin kirki mutanen banza asra'u yafi sauri min munhadaris sa'ili fiye da maganganar ruwan sama shine munhadaris sa'ili wa man da an nasa ila zammihi duk wanda ya ba mutane dama cewa su yi abin da za su zarge shi zammu za su ko zarge shi bil haqqi wa bil batili da hujja ko da rashin hujja fala tahju in kunta za irbatin karka dinga zamban mutane idan ka san cewa kana da kashi a gindinka kana da wani abu rai har ba a tajribatul aqili ka zama yaƙinka irin yaƙi ne na mutumin da yake da hankali wanda ya goge a rayuwa wato baka zuwa ka kai gudunmawar kashe gobara in kana da bunu a jikin duwawunka inna akal aqli idza hajjathu hajjat bihi za khabalil khabil shi wanda yake mai hankali idan aka zambace shi to yakan bar zamban ne kamar ya kauda kai kamar igiya wanda ta tsinki tabassar fi ajili shiddati tabassar fi ajili shiddatihi alayka ghabbud darari ajili yace yana yana yana fada kuwa nan take yake fada kuwa a cikin tsananin da yake wato bai bari sai sai sai sai ya sai ya makara sannan ya fada ku yakan fada ku akan lokaci wa shara abu hatim idan shtamalat alal ya'sil qulub wa dhaqa bima bihi sadrur rahimu وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مكا منها الخطوب ولم تر لاكتشاف الدر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به القريب المستجيب وكل الحادثات وإن تناهت فمفقرون بها فره القريب يتي إذا اشتملت على اليأس القلوب idan zukata suka cika da ɗebe tsammani aliyas wa daqa biha wa daqa bima bihi sadrur rahim wannan ɗebe tsammani ya kuntata kirji mai fadi wa autanatil makarihu wa tamannat ya zama ababan ki sun shiga cikin zuciya sun sakata sun wala wa arsat fi maka min hal khutubu kuma rigingimu sun shige cikin zukata sun cika ta walam tara linki shafid darri wajha kawai ga kawai ga ka rasa yadda zaka karaba kanka da wannan kuncin wala agna bi hilatihi al-arim kuma mutum duk hankalin shi da waye shi ya rasa yadda zai ataka ala qunutin minka gawf a lokacin nan da ka zama cikin wato qunut ka cire rai sai ka ga wani gausi wato wani wani matsira wani agaji ya zo maka ya munnu bihil qaribul mustajib Allah ubangiji makusanci wanda yake ansa bukata shi yake yin wannan amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a kenan ko ai ilahu ma Allah wa kullul hadithati wa in tanahat da ka san cewa duk wasu fitintunu koda suna ta bibiyan bayan su la maqrunun biha farajul qarib ana nan wani buɗi nan kusa zai zo musu inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra bunda yake cewa kina take ce wa qala al muallif qara'atu ala ha'it masjidin bidiyari bakrin sanata 65 wa 500 malamin yace wata rana a jikin wani bangon masallaci a diyaru bakar sunan gari ne a shekara ta 565 na karanta an rubuta cewa sunin nafsa وابذل كل شيء ملكته فإن ابتذال المال للعرض أسود ولا تطلقا منك اللسان بسوءة ففي الناس سوءات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين ونفسك إن هانت عليك فإنها على كل من تلقى أذل وأهون يتي سن النفس يقول لك كيهي كنك ka kiyaye kanka daga cin mutunci daga lalacewa daga talababuwa wabdil kulli shay'in malaktahu duk abin da ka mallaka ka ciyar da shi don kiyaye kanka fa inna ibtizalal mali lil irdi aswan ciyar da dukiyanka don kare mutuncinka shi yafi dacewa ka bada dukiyarka don kare mutuncinka da yakon ka bar mutuncinka a ci don ka tsara dukiyarka wala tutliqan minka lisana bi sawati jama'a mu ji wannan da kyau karka dinga sakin halshenka akan mutane bi sau'atin kana faɗin munanan ɗabi'unsu da munanan halayensu da laifuffukansu kana ta faɗa fafin nasi sau'atu gaskiya ne a cikin mutane akwai munanan ayyuka walin nasi alsun amma fa sun wasa da harshe ba in ka faɗi nasu ma za su faɗi haka baka da monopoly akan faɗi laifukan mutane ka cike ba za faɗi haka ya kamata mu san wannan jama'a domin yanzu a fi mafi mutane ɗauka suke su suna da ‘yancin su aibata kowa kuma kowa bai da ‘yancin ya aibata su su an aibata su an musu laifi an ci mutuncin su kuma su suna aibata wasu to ka san wannan fafin nasi sau'atun walin nasi alsu wala tutlikan minkan lisani fi sau'ati fafin nasi sau'atun walin nasi alsu wa ainuka in abdat ilayka ma'aiban liqaumin idanka mai shegen gane gane in ya gane maka laifukan mutane faqul ka ce da shi ya ainu linnasi a'yun kai ido mutane su ma suna gani ni ma ina da aibi mai hankali shine wanda yake ganin aibin sai kasa ganin na wasu yace wa nafsuka in hanat alayka wa aynuka ko in abdat ilayka ma aiba faqul faqul ya aynu linnasi a'yun wa nafsuka kai rayuwarka mutuncinka in hanat alayka idan kai baka ganin darajar kanka baka dokin ka a bakin komai ba fa innaha ala kulli man talqa azallu wa ahwan to duk wanda zaka gamu da shi sai ya zama in ka bar kanka a wulakance sai ka wulakanta idan mutane fiye da ka wulakanta kanka in ka mutunta kanka sai ka samu mutunci a gun mutane fiye da fiye da ka mutunta kanka duk wanda ya bar kanshi a wulakance ko yake abin da yake nuna bai san darajar kansa ba to mutane za su kaskanta shi fiye da kaskancin da ya sa wa kansa wannan magana ce mai tsananin hikima wa qala zuhair ibn abi salma zuhair dan abi salma wani babban mawaki a jahiliya yake cewa abi abi abiyul lib haka ne aba ibn salma khallatani khallatani asaf khallatani safahuma qitalun idha yalqal aduwa wa na'il tarahu idha ma ji'tahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'i yace abi mahaifina libni salma kullatani ko kuma akan dashi da aba wato abin amma ina tsammanin ba haka bane gaskiya wannan za su tunai da baitin yake eh ba zan iya tunawa kaman ala libni salma ne amma za mu duba daga baya insha Allah kullatani safahuma suna da wasu halaye guda biyu da suka zaɓa su ‘ya'yan banu salma ‘yan gidansu kenan italun yaƙi izayal kal'adu aduwa wa na'il yaƙi a dasar da su game da abokan gaba wa na'il da kuma bayar da kyauta tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan mutahallilan idan ka zo mishi da neman wata bukata da lokacin ka annaka tuqihi alladhi anta sa'id zaka ya ta fara ganshi mutahallilan yana ta sakin fuska ka annaka tu'tihi alladhi anta sa'il kamar ka zo ne ka bashi ba ka zo karbi ba wanda yazo nema a gunshi ya dinga fara'a yana lale mara ba a wani san da zuwa alhamdulillah ka iso to bari a kawo maka bukatunka sai kamar kai ne ka kawo mishi murnar da yake ba zai turba da fuska yadda mutane muke yanzu ba ko yace wa qala akharun jumu sama'in kullama ghaba kaukabun bada kaukabun a a ta'awi ilayhi kawakibu aba'at lahum ahsabuhum wa wujuhuhum dujal layli hatta nazama al-jaz'u thaqib yace nujumu sama'in su wasu taurari ne a sama kullama gaba kaukabun isan da wani tauraro ya kauce bada kaukabun sai wani ya fito ta'awi ilahi kawakib wanda sauran suke bagonsa wato yana siffanta wasu manyan sarakuna ne shugabanni cikin al'umma cewa duk sanda wani cikin su ya kau sai wani ya fito kamar yadda taurari suke yi wannan ya fito wannan ya kau wannan ya fito wannan ya kauce to haka suke su ma isan da wani ya wuce sai wani ya taho yace aba'at lahum ahsabuhum taurarin nan su suke haskaka musu dangantakarsu wa wujuhuhum da fuskokinsu dujan laili matukar tsananin komun duhun dare hatta nazamal jaz'u saqi har wato abin nan a aljaza da musu ta kau ta koma tai daidai yana ta kawo yanzu dai abin nan ne wato waɗannan dumin gari na hikimomi ya kawo a jumlace sai kuma yace baligul itab wato yadda ake al'itab shine yin zargi ko faɗa wa mutum laifin da ya maka tankiya amma cikin hikima ya ce ƙaunin muƙanna alkindi an tuna mun faɗi shi a baya wannan mawaƙi kyakkyawa da yake rufaska shi ya ce yau atibu ne fiddini ƙaumi wa inna ma duyu fiddaini ƙaumi wa inna ma duyu ne wa inna ma duyu ne ya fi ashiya a tuksibuhum hamda asuddu biha ma qad khalaw ma qad akhallu wa dayu thuguru thugura huquqin ma ataqu laha sadda fa in akalu lahmi wa farrat luhumuhum wa in hadamu majdi balaytu lahum majda wala ahmilu alhiqda alqadima alayhim wa laysa yasudu alqawmu man yahmilu alhiqda lahum jullu mali in tataba ali ghinan wa in qalla mali lam akul lam ukallifuhum wafda rafda wa inni la abdul wa inni la abdud dayfi ma dama fawiyan wa ma shimatun li ghayraha tashbihu al abda wai mutane shi suka zarge shi akan cewa yana ta cin bashi yana ta cin bashi bashi ya masa yawa me yasa haka sai ce yu'atibu ni fi dayni qawli mutane na suna zargi na akan yawan cin bashi wa inna ma duyuniya fi ashiya a tuksibuhum hamda to ainihi na ci basussuka ne akan abin da ya kamata a ce gode mun zasu na ci bashi idan na karbi bakinsu na ci bashi idan na ci da 'ya'yansu na ci bashi idan na taimaki marayunsu na ci bashi idan na aurar da 'ya'yansu mata duk wannan ne abin da nake cin bashi a kan shi kaga ya kamata abu ne wanda tuksibuhum hamda asuddu biha ma qad akhallu wa bayyu bashin nan ina ci ne in cike abinda a hannu suka yi watsi da shi wa bayyana ko abinda suka wulakanta kamar marayu kamar ƴaƴa kamar sauransu yace fugura huquqin ina cike wasu haƙoƙi ne kad aqaqu laha ma aqaqu laha sadda wanda su suka kasa fa in akalu lahmi ko da sun zauna sun yi gulmata shine ma'ana akalu lahmi sun ci nama ayyubu adukum an yakula lahma akhihi maitan fa in akalu lahmi wafartu duhumahum ni kuma sai in kyala gulma su ni bana musu bikin gulma kace tunda wani ya gulma ta bari ni ma in gulma su a wa in hadamu majzi idan sun rugurguza daraja ta yace banaitu lahum majza ni kuma sai na gina musu wani sabon girma wala ahmilu alhiqda alqadima alaihim bana rike wata tsohuwar gaba a cikin zuciyata game da su in dinga tana ai dama can an taba mun kaza dama can an taba mun kaza wannan alamar karamin mutum wanda bayan abu ya wuce daga baya ka ce ai dama can an taba min kaza an yi sabon laifi ka kirga da na baya to alamar karamin mutum ne wannan yace a wala ahmilu hikd alqadima alaihim wa laysa yasudul qawm man yahmilu alhiqda wanda yake ruko mai ruko wanda baya mantuwa baya zama jagora a cikin mutane in kuma ya zama ba zai abin arziki ba zai daya ne kawai ta daukan fansa ya ta zalunci ya ta maida biki na na zalunci shi shugaba jagora su ake zama karini mai ahuwa mai mantuwa mun taba ga misalai da irin ahuwa da mantuwa da karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ake so shugaba ya zama wale sai su dulka mu man yahmilu al-hikra yace lahum jullu mali duk dukiyata na bar musu na ba su dama in ta taba ali ghinan matukar dai ina da wadatar su zo su mura wayin kalla mali sanda kuma kudin suka kare ko suka zama kadan lam ukallifuhum rafda bana cewa kuma wani sai ya kawo min agaji wai ni la abdul dayfi yace wallahi ni in bako yazo wajena nakan zama kamar bawan sa ma dama sawiyan matakar yana nan a gidana a masaukinsa wama shi matulli ghayruha tushbihul abda amma fa in banda wannan halin na kula da bako babu wani abu cikin ɗabi'a ta da ya kama da halin bawa kaskanci ko talauci ko rashin san daraja kai duka bana yi hali na kawai da ya kama da halin bawa shine hidima ga bako kuma da aka san bawa na hidima ga shugabansa wa qala sayyidi inni la yamna'uni min dhulmi dhi rahmin lubbun asilun wa hulmun ghairi dhi wasin illa illa lintu wa in dabbat aqaribuhu mala'atu kaffayhi min safhin wa min karami wa a'ridu an ashiya'a law shi'tu qultaha wa law qultaha lam abqi lis-sulhi mawdi'a dan ubki isri mawdi'a yace inni la yamna'uni min zulmi bi rahim abinda ke hana ni zaluntar mazoyin zumunci na lubbun asim hankali wanda yake na asali hankali mai kyau wa hulmun ghairi bi wasi da kuma hakuri dattaku wanda bai lalace ba shike hana ni in zagi ko in aibata ko in zalunci makusanci na illa na lintu in ya zo min da magana mai sauƙi ima mashi magana mai sauƙi wa in dabbat a ƙaribu in kuma ya zo da da abin cizon kunama mai ake ce mashi da ƙarin kunama wato ya zo da mugunta mala'atu kaffai min safahin sai in cika masa hannunsa da ahuwa wa min karami da kuma halin girma mai kyauta mai kirki mai alheri wa a'ridu an ashiya law shi'tu qultaha qultaha yace akwai abubuwan da inda na so in faɗi ni ma zan iya faɗa walau qultuha amma inda zan faɗe su lam ubqil sulhi mawdi'a babu sauran kuma ran da za a daidaita in an faɗa maka baka kace sai ka mayar to abin da zai dinga faruwa kenan ko amma aka faɗa ma baka sai ka faɗi fara kai kuma aka faɗa maka muguwa sai ka faɗi kyakkyawa in an ci maka mutunci sai ka mai da alkhairi sai zama kafu wancan din daraja a wajen Allah Allah shi kyauta ina ganin bari mu bar shi haka dan uwa masu albarka ai an samu abin da aka samu ko an samu ai an an ci karfi sosai gaskiya wala zaka ƙara samu su to jama'a wannan shi zamu dauka a matsayin a ƙarshen wannan daura insha Allah abinda muka yi a cikin daurar nan muna fata Allah ya sa albarka a cikin sa wanda na faɗa wanda suke daidai suka dace da abin da yake shine ilimi shine gaskiya Allah ya bani ladansu kuma Allah ya baku ladan saurare Allah kuma ya bamu damar yin aiki da ababen da muka ji na faɗakarwa da tunatarwa Allah kuma ya sanya mana albarka a ciki muna addu'a ta musamman ga malamanmu da suka shuɗe waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu irin su mala albani namu Allah ya gafarta mishi da Sheikh Mala Abdulrahman wanda ya kafa wannan cibiya Allah ya gafarta masa da ɗan uwanmu Malam Nura Yahya wanda shi ma mutumin wannan gari ne ko kuma mutumin ƙauyen kurami ne wanda ni shine sanadiyar saduwa ta da mutanen garin nan Allah ya gafarta mishi shi ma Allah ya musu rahama Allah ya zama gatan su da sauran malaman mu suna da suka rasu na nan kusa da na nesa duk muna musu addu'a Allah ya gafarta musu da iyayen mu da ƴan uwan mu da sauran mamatan musulmai Allah ya gafarta musu mu kuma da muke raye Allah ubangiji ya sa mu cika da imani yadda Allah ya hada mu a wannan waje muna addu'a Allah ya hada mu a cikin rahamarsa da da lutufinsa da ceton manzansa sallallahu alaihi wasallam ina wa kowa fatan alkhairi kuma ina addu'a da godiya ta musamman ga shi malam Nasir Dr. Nasir Abdulrahman da kakam ɗinsa da crew ɗinsa na waɗannan masu biyafar mu babu shakka suna mana karamci suna mana alkhairi suna mana ƙauna muna fata Allah ya ba su ladan karamcinsu da ƙaunarsu da alkhairinsu Allah kuma ya saka musu alkhairi kamar da Musa sai yake cewa masana ilaikum ma'rufan fa kafi'u in ba ku iya rama mashi ba ku ce jazakallahu khairan to muna cewa jazakumullahu khairan mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah kuma ya ƙara haɗa mu a wani yanayi na alkhairi kwatankwacin wannan babu shakka akwai daɗi ka haɗu da ƴan uwa wanda abin da ya haɗa kawai addini alkhairi ilimi neman gaskiya karantarwa wannan akwai daɗi sosai akwai alfanu sosai a cikin sa ina faɗan wannan magana nake cewa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah